أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبكى الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alqur'ani mai tsarki muna fatan Allah ya mana muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya mana muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurarawa idan mu sanadi ya tsira gare mu duniya da lafiya alfarmu sayyidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama mun kwana jiya a cikin wannan sura ta suratu daha a wannan kissa wadda ita ce jigon sura gaba kida wata kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam aika shi wajen fir'auna da banu isra'ila da kuma abin da Allah ya gudanar na bayyanar da mu'jizar annabi Musa alaihi salatu wassalam da kuma rinjayar gaskiya akan ƙarya rijayar gaskiya akan ƙarya wannan abin da wannan kissa take karantar da mu kenan da kuma wannan waƙiya take tabbatarwa kenan rijayar gaskiya akan ƙarya a kullum gaskiya ita ce sama ko kaga an dan tangada an tangada an tangada to daga ƙarshe dai gaskiyar ita ce mai rijaye to kuma shine Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar an yi gayyan masu sihiri sun taho duk abin da suke iya yi sun yi amma annan musa na sakin gaskiya sai ga shi gaba ɗaya ta haɗe duk ƙarya za ka yi ci maya biku ta haɗe dukkan abin da suka shiryo na ƙarya abin da suka shiryo na ƙarya duka wannan gaskiyar da annabi musa ke da ita ita ce sanda ta haɗe wannan da suka ga gaskiya kuru-kuru sai suka ce amanna da rabbi haruna wa musa to mu yanzu ne ba mu da wata ta cewa mun ba da gaskiya kawai da annabin wato annabi haruna ubangijin annabi haruna da kuma ubangijin musa amanna da rabbi haruna wa musa to nan muka kwana to sai fir'auna sai hankali shi ya tashi waɗanda aka ɗauko hayar su yi jayayya da annabi Musa su ƙure shi su karye hujjarsa sai ga su su ne farko da suka ce sun yi saranda sun mi ƙauya sun yi imani sun mi ƙauya kaga dole hankalin fir'auna ya tashi saboda ana jin wasu ne bayan fage in ma za a samu wanda za su ce sun yadda to sai a bayan fage ba abokan gwarawa ba amma sai waɗanda ake gwarzawar da su abokan gogawar su suka fara mi ƙauya suka ce amanna da rabbi haruna wa musa da aka sai fir'auna sai ce amantu lahu qabla an azana lakum abun mamaki yanzu kawai har kun miƙa wuya gare shi amantu lahu kun gaskata shi kun yi imani da shi kun gaskata cewa kan gaskiya yake qabla an azana lakum tun ban yi muku izini ba wa ya kawo ku nan aikin wa kuke yi don wa kuka zo nan kaga fir'auna ya kawo su akan me akan aikin fir'auna don haka ai ko menene ma shawara ba za su yanke ba sai sun tuntuni mai fir'auna ya ce ko ko me ya shawara don haka ya ce qabla an azana lakum tun ban yi muku izini ba ban ba ku izini ku imani da shi ba har kun imani da shi amantu lahu nan a wajen a wajen irabi yakan zo watan kashi biyu a ci amantu bihi ko amantu lahu to in ka ga bihi ma'anarsa daban ne in ka ga lahu ma'anarsa daban ne haka abu hayyalan andalusi ya ce a cikin albahar muhim ya ce in ka ga watan shi bihi ko amana in ka ji an ce bihi da ba amana bihi ya ce to idan ka da billahi in imani da Allah ne sai a ce bihi amanna bi rabbi haruna wa musa kaga sai amanna bi rabbi ba sai ne amanna bi rabbi haruna wa musa qalu amanna bi rabbi haruna wa musa ko amanna bi rabbil alamin in imani da Allah ne to sai a sa ba a ce bi rabbi bi bi amanna bi amanna bi amma in kaga amanna lahu to wani Allah ne kamar annabin Allah to shi yin imani da shi ka san daban ma'anar imani da Allah daban imani da Allah imani da kadaituwar ubangiji shi kadai yake wahdahu la sharika lahu amma imani da manzo ba imani da cewa manzon Allah ne lalle Allah ya kushi kaga da kaga imani amana bihi daban amana lahu daban don haka za ka ga ya zo da yawa irin wannan in dai ba na Allah ba ne to za a ga da lami ne sai a ce watan fama amana li Musa fama amana li Musa illa zurriyatun ko sannan walan walan numina laka walan numina laka ba a ce bika ba sannan wa amana lahu lut wa amana lahu lut wannan duk kaga ai wani Allah ne manzannin Allah ne ake magana amma in imani da Allah ne to bihi ake cewa haka malamai suka ce na watan na wannan fanni na nahau watan su Abu Hayyan al-Andalusi yace amantu lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihra yace lallai fir'auna sai shi kullo da kuma wata dubara wata farfaganda can yayi farfaganda cewa إن هذان لساهران يريدان أن يخرج أن, أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم البطلة kaji farfagan da yi ya gano annabi Musa da Haruna suna so su yi makidar da za su fitar da mutanen Misr a Misr kaga ya cuna mutanen Misr fa da annabi Musa ya hada su da annabi Musa fada saboda wayo da farfaganda yanzu kuma ya ga ba hujja hujja ta ƙare an gwara ya faɗi ƙasa an gwara ya faɗi ƙasa don haka sai ya ƙara ƙirƙiro da wata farfaganda ɗin ya bugar da hankali ta wani wuri kuma ya ƙara cewa mutanen misra ga annabi musa da haruna kada dai su yi su imani da su sai ce innahu lakabirukum sai ya zo da wata magana da shi da kanshi ya san ƙarya ce su waɗanda yake faɗawa sun san ƙarya ce waɗanda ake magana kansu sun san ƙarya ce amma sai ya ƙememe sai ya yi wannan magana ce inna hula kabiru kuma lalli allama kuma sihra lallai na tabbata na tabbata wannan babban malamin ku ne da ya karantar da ku sihiri za ka yi da'a ce irin ta almajiri da malami ko ko a irin bambancin malami da almajiri ne duk yadda ya taba duk yadda ya kai to bai kai tsawon malamin shi ba don haka kun san sirri ga kun kan sirri ga amma wannan ne malamin ku don haka ba kai malamin ku sirri ba kaga har yanzu yana son ya nuna wa mutanen su ne sirri ne har yanzu yana son ya nuna mutanen su sirri ne domin su masu sihiri sun miƙa wuya don Allah sauran mutane ya za su gani dole su miƙa wuya su ma dole hankalin zai tashi waɗanda aka ɗauko su ija da nan musa sun miƙa wuya to yana gudu sauran al'umma gari kowa ya yi imani da haka sai ya ce a lalle inna hula kabiru kuma lalli allama kuma sihira ka san wannan babban karya ce shi ya san annan musa bai karbi da sihiri ba da shi da annabi haruna ya su mutanen gari sun san maganar da yake faɗi karya ce amma saboda bugar da hankali da farfaganda sai yayi amfani da wannan da ce inna hula kabiru kuma lalli allama kuma sihira ai antum innama akhadtum sihra an Musa lalle na gano daga Musa kuka koyi sihirin nan don haka kuka yi shawara kuka kice magana tsakanin ku ku da shi alsa cewa sai kun rinjaye kaji kuma abin da yazo ya fito sai kun rinjaye kun hada kai da Musa ne shi bai dauko su amma ya ce sun hada kai da Musa kan sai an rinjaye shi kuma sai an fitar da mutanen Misir daga Misir to kaji farfaganda cuna mutanen misar ga annabin Musa su ɗauka dai annabin Musa makiyin su ne don haka sai inda ƙarfin su ya ƙare tsakanin tirjiya ga annabin Musa alaihi salatu wassalam dama in ƙarya ta ƙare sai lalube sai ka kame ta irin shi ne ƙarya ta ƙare mafir auna amma bai sakin kare sai kame kame sai ce kaza ne ya ce kaza ne ya ce kaza ne ya ce kaza ne wani mutum zai ce إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون na gano wannan makirci ne kuka kulla kuma manufarku ku fitar da mutanen misra daga misra to ba sau ta alamu sai kun sani ko sai kun sani ko kaga hujja ta kare sai amfani da karfi dama haka duk waɗanda suke masu mulkin da hujja ta kare gare su to sai magana fin karfi sai nuna fin karfi duka haka suke nuna wa annaba da zai hujja ta kare to magana fin karfi ne don haka ya ce watan amantu lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihra to sannan sai ya ce fala uqaddi anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf tabbas kaji matakin karfi matakin fin karfi yace wallahi sai na yayyanka hannayenku wa arjulakum da ƙawahuwanku min khilafin bisa ga safari hannun hagu watan kafar dama hannun dama kafar hagu sannan wala usallibannakum fi juzu'in nakh kuma zan tsire ku in reje ku akan kututturan dabino akai fasarori da yawa akan rejewar wasu ce a kwarkware kututturan dabino a sa su ciki a tsaga su ciki a tsaga su ciki yadda in an ce ma mutum zai shiga ciki za ka yi mamaki to wannan a kwarkware shi ne to za a tsaga su ba ci ba sha ba numfashi wasu kuma suka ce a ɗaure su a ɗaure su ta mau shi ne rejewa ne an yi mai fasarori dai da yawa shi ne wala usalliban na kuma zan tsire ku fi jizu'in nakli abasa fi dinan mai ma'anar alaci wasu kuma suka ce a tana nan hakikata fi dai mai malin fi ta zarafi watan kwarkwari kusurur da biyu ake sai a cusa su suke a tsaga mutum ciki mace ba numfashi balle magana ci balle magana shi hasu mutu shi ne ma'anar wala usalli banda kun fi jiru in naqli wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban waqa da sannu za ku sani ni azaba ta tafi tsanani tafi wanzuwa ko annabin ko ko ubangijin annabi Musa da Haruna ma'ana ni azaba ta tafi tsanani kuma ita ce mafi dawwama ko ko ubangijin Musa da Haruna don haka ce wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa sata'lamuna hal ana ashaddu azaban am rabb Musa ko ko ubangijin annabi Musa ma ashadda tughyana fir'auna hada shehu ya ce kai watan girman kan fir'auna ya kai girman kan fir'auna ya kai saboda shi ke faɗin kalmomin kafircin da baka taɓa ji ba a bakin kowa shi ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin gairi la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannakum al-masjunin to kaji sannan kuma kaji abin da yake cewa wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa don Allah akwai bijuna bijun da yake wannan da Allah bai yake bijuna bijo da Allah yake bijuna bijo قالوا لن نوثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى
السهرة كانوا ستمائة shehu ya ce su masu sihirin nan fa a wani zance su ɗari shidda ne su ɗari shidda ne ru'asa uhum itnani wa sakuna amma masu kujeru na dindindin cikinsu ma'ana manya cikinsu su ne ke da watan a su saba'in da biyu amma saura kamar yan rakiya ne kowa akwai wasu karkashinsa kowa akwai wasu karkashinsa amma masu kujeru a din- na dindindin din waɗannan su saba'in da biyu din alladhi zakarna waɗannan da muka ambata walakin na jama'at as-sahra amma duka waɗannan watan jama'an nan ta madaban nan masu dabo kullahu dukkan su in hada su ga baki daya kanu sittari'a sun zamo su ɗari shida ne lamma zaharatil mu'jizatu lokacin da wannan mu'jiza ta bayyana kulluhum qalu dukkan su ga baki daya suka karo faɗa amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun mun imani da Ubangijin talikai Ubangijin annabi Musa da Harun masu sihiri ba su suka barke da kalmar shahada amin da rabbil alamin rabbi Musa wa Harun wa Harun sujada suka faɗi suna masu sujada sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu fatahi take tunda sun zamo suka bi imani suka bi imani take suka samu taraki sai Allah ya musu fatahi ya jefa musu saninsa suka samu ma'arifa cikin yan mintota suka san Allah tun da suka san Allah maganar tsoro ta ce maganar tsoro babu ta kaga maganar je kenan in ba shari'a ta motsawa annabawa za su ci tsoro amma kuma in makami ya motso shi kuma sai ya danna tsoron sai ka ji ba tsoron to haka magadansu su ma bashariya in ta motsu ai kaga ɗazu suna cewa lallai wannan wallai wannan sihiri ne lallai wannan sihiri ne lallai wannan sihiri ne inna hadha la sahiran yuridan an yukhrijakum min ardikum wa yadhhaba bi tariqatikum al-muthla suke faɗa haka fa amma kuma yanzu gashi saboda ni an ce saboda tsoron fir'auna da mutanensa ala qawmin min fir'auna malai suka yi wannan amma yanzu ba yanzu da Allah tabaraka ta'ala ya cire tsoro ba wani tsoro ga su suna cewa amanna da rabbil alamin don haka da fir'auna ya ce yayi musu wannan kurari zai rene su zai yayyanka hannayensu hagu da dama ko dama da hagu zai musu kaza zai musu kaza za ku tabbatar da dani da ubangijin Musa da Haruna waye da azaba mai tsanani kaga babu irin kuma sun san irin azabtawar fir'auna yana da kurkuku wanda ba iri shi kuma sun san shi amma saboda maganar tsoro ba ta tsoron ya ya ce su don haka suke cewa qalu sai suka ce lan nusiraka ala ma ja'ana min al-bayyinat ai fir'auna babu babu radda za mu zabe ka ala ma ja'ana min al-bayyinat mu bar abin da yazo mana na hujjoji mu zabe ka mu bar abin da ya zo mana na hujjoji wannan mu'jiza karara da ta zo mana aka ce shi ne ma ja'ana min bayyinati eh ma ja'ana min bayyinati aka ce mu'jizar da Annabi Musa ya bayyana ita suke cewa ba za su zaɓi Fir'auna ba su bar abin da ya bayyana gare su na mu'jiza wasu suka ce ma ja'ana min bayyinati abin da ya zo musu wato min bayyinati na ilimi na yaqini shi ne suke cewa lam nusiraka alama ja'ala min albayyinat ba za mu zabe ka ba mu bar abin da ya zo mana na yaqini yanzu mu samu yaqini daga Allah cewa shi kada yake bai da abokin tare da haka ba za mu bar wannan yaƙini da muka samu tsakaninmu da Allah ba mu koma mu bika ba za mu yi haka ba wasu suka ce lan nutiraka ala ma ja'ala min al-bayyinati ikrama ikrama yace lokacin da suka faɗi suka yi sujjada suka ce amanna bi rabbil alamin ka san an ce sun faɗi su yi sujjada ko to a cikin sujjada sai aka yi musu kashfi yanzu kowa sai ya ga gidan shi cikin aljanna cikin sujjada kowa sai aka yi mai kashfi irin wanda Allah ke wa bayan Allah wanda Allah ke wa sayyidina Umar yana Madina akan mimbari ai mai kashfi yayi magana da mutanen Nahawanda mutanen Nahawanda yana aljabal aljabal ya sariya aljabal aljabal ya sariya tsakanin Nahawanda da Madina tafiyar watan zango ne mai yawa zangaye masu yawa amma sayyidina Umar Allah ya mai kashfi yana ganin abin da ke faruwa a Nahawanda har yana ba da kwaman a fagen daga a wajen yaƙi yana cewa ku yi kaza ku yi kaza kuma suka ji maganar kuma suka aiwatar kuma aka yi nasara da aka dawo madina aka dawo madina suka ce ai sun ji maganar sai na umaru su mamaki ya ishi waɗanda sai na umaru suke gaban shi lokacin da yake maganar akan akan mimbari ina aljabal jabal ya sa ya suka ce Allah sarki sarki musulmi ko wani hali ya shiga yanzu wanda an nan madina kan mimbari ko yana magana da wanda annan hawanta su ba su san lalle wani hali ne zai dan umar ya shiga ba kwarai da gaske hali ne irin na bayan Allah kashfi ne Allah ya masa wannan kashfi wanda Allah ya zai na Abubakar ya ga abin da ke cikin cikin mata dai ya ce za tu batsin ƙura jariya ga ta nan a cikin na ganta mace ce mace ce za a haife ta kashfi abin da ya kawo wannan magana cewa ikirama ya ce an musu kashfi sun ga gidansa a aljanna wannan ba sabon magana ba ce Allah ya shayi haka ga bayansa sai na abubakar ya yi wa sai da aisha kyautar kwallunan dabino radiyallahu ya ce kin ga ina rashin lafiya da gidan kin karɓa ba zai iya zama gado ku kuma masu gado na in na yau fati baki karɓa baki hausi ba kenan ya zama gado tunda an yi kyauta amma ba yi ba ta cika sai da hiyaza to biki hiyaza biki hausi ba ku kuma masu gado na yan uwanki mata biyu ne da yan uwanki maza biyu ta ce to na dai san maza biyu abdurrahman da muhammad mata kuma na san ɗaya asma'u to ɗaya ce ba san ta ba ya ce ga ta nan a ciki ina ganin ta mace ce za a yi ba za ku bakti ƙuraha jariya kuma haka aka haka aka yi aka haife ta kuma macen ce lafiya lau har sai da umar ya nemi aurenta sai da umar ta tsaro da Allah ba abin da bai yi ba to kaga wannan kashfi ne to irin shi ne Allah ya ba waɗannan da suka imani yanzu yanzu sai suka ga gidansu aljanna to wanda ya ga gidan shi aljanna yana sakin dahir ya bi shirmin banza za ka suka ce lan nusiraka ala ma ja'ala min al-bayyinati mu da muka ga kuru-kuru muka ga dahir gidajen mu aljanna lan nusira ka ba za mu zabe ka ba mu bar abin da ya zo mana min albayyinati na hujjoji ka ji fasara wajen uku kenan bayyinati mu'jizan nan ta da Musa bayyinati ilmi ne kine su samu tsakanin su da Allah bayyinati kashfin da aka yi musu suka ga gidajen su a cikin aljanna min albayyinati kenan saboda haka sai al-imam al-qurtubi yace ita matar fir'auna asiya tana nan tana sa ɗan rahoto ku je ku binciko mana waye nasara musa ko masu sihirin nan musa ko masu sihiri aka ce ina ai annabi musa ya yi nasara sai ta ce amanna bi rabbi haruna wa musa amanna bi rabbi haruna wa musa duk abin da kai fir'auna yana can yanzu ke ma kin shiga ciki sai sa aka daure ta da aka ɗaure ta sai aka ɗaure ta aka yi mata tsirara ana yi mata azaba ba ta kafirce wa ubangijin annabi Musa da Haruna amanna bi rabbi haruna musa tana shi tana nishi tana nishi tana amanna bi rabbi haruna musa amantu rabbi haruna musa sai ce ga wanda za a kai a kashe ta yace a hau gini mai tsoron gini yace a samu babban dutse sai a sauko mata ya raga raga da ita kawai rubu da ita kuma haka aka yi masa amma ba ta yi ja baya ba ba ta ja baya ba kaji masu imani ba ta ja baya ba tana tana amin na garbi harun wa musa amin tu garbi harun wa musa take da aka ga za a sako dutsen Allah ta'ala ya umurci mala'ika ya zare mata rai aka ce kafin a zare mata rai sai da aka yi mata kashfi irin na waɗancan ita ma tana ganin ga gidanta can a aljanna da ni'ima da komi da ni'ima da komi ita ma ta ce ba za ta zaɓi fir'auna ba kamar abin da ta gani kuru-kuru ko da aka zare mata ran sai aka jeho dutse akan gawa kawai ciki aka jeho ba ba da ranta ba ba da ranta ba shi ke ta shahada lan nufiraka ala ma ja'ala min bayyinati wallazi fatarana faqdi ma anta qadir sai suka ce wallazi fatarana wannan shi ma an mai fasara biyu aka ce in ma dai adabi ne akan ma ja ana min albayyinati ba za mu zaɓe ka mu bar abin da ya zo mana na hujja ba wallazi fatarana kuma ba za mu zaɓe ka ba mu bar wanda ya ƙage mu da babu mu ba shi ne Allah ba to ba za mu zaɓe ka mu karɓa mu bar Allah wanda shi ne ya ƙage mu ya halice mu a matsayin da babu mu wallazi fatarana kaga ya zan adabi akan ma ja ana min albayyinati wallazi faqarana wasu kuma suka ce a kasam ne rantsuwa ce wallazi faqarana mun rantse da ubangijin da ya talice mu da babu mu rantsuwa ce kaga sun dauka rantsuwa ce wasu dauka adabi ne ko kowanne din aka yi dai wato yayi daidai wallazi faqarana faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhihi alhayat ad-dunya faqdi ma anta qadin duk abin da za ka yi ka yi ka hukunta duk abin da za ka yi ka ji iyakar imani ke a ji dama can in Allah ya ɗauke tsoron fa to sai ka lalabi tsoron ina yake ba shi yanzu ina tsoro yake a cikin waɗannan mutanen babu shi fir'aunan nan da ake jin tsoronsa in an shiga cikin gida aka yi magana ana ɗaukar fir'auna na ji saboda tsanin tsoron da kafirai ke masa amma yau shi ake cewa duk abin da za ka yi ka yi ba rejewa ba a kuduturin dabiro ba yanka hannuwa ba ba azabtarwa iri kaza ba koma me za ka yi faqdi ma anta qabil faqdi ma anta qabil a wajen malaman larabci qabil din nan sai a ce tanwini ne iwalun watan alif damiri iwali ne daga damiri domin shi tanwini kala kala ne wajen kala hudu zuwa biyar akwai tanwinin tamkini akwai tanwinul tarkib akwai tanwinul muqabala akwai tanwinul iwadi tanwini ne wanda shi tanwinin a matsayin wani abu ne da aka shafe to shi ma tanwinul iwadi kashi uku ne akwai tanwinu wanda yake iwalun anil jumla jumla aka shafe sai aka yi tanwini don ya nuna maka musayar jumlar da aka shafe Allah ta'ala ce wa antum hina idhin tanzurun wa antum hina idhin tanzuru to wannan tanwinin aka ce iwali ne daga jumlar da aka shafi wallahu a'lam bi asrar kitabi ai hina in balagat ar-ruh al-quma lokacin da ruhi ya kai makogwaro to duk wannan jumla sai zama babu ta sai ce wa antum hina idhin ai hina id balagat ar-ruh al-quma lokacin da rai ya kai makogwaro kaga duk an shafe wannan wannan sai kira tanwinun tanwini ne amma iwalun anil jumla akwai iwalun kuma anil ismi kullun lahu qanitun kullun lahu qanitun dukkan bawa dukkan halitta dukkan halitta tana tana tana da'a ga ubangiji amma kaga an ce ai dukkan halitta don shafi halitta ne kullun khalq kullun ibad kaga an shafi ibadi din an shafi an shafi khalqi din shi kuma wannan iwalun anil ismi to sai iwalin anil harfi aw tamiri shine irin wannan wa antu hina idhib wa wannan faqd ma anta qadir ai faqd ma anta qadihi duk abin da zaka hukunta shi to hukunta wannan shine faqd ma anta qadir inna ma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya suka ce ai iya hukuncin ka inna ma ke be taqdi kada hukunci ne هذه الحياة الدنيا وانا رحبة الدنيا إيا هكون شكل الدنيا أما ينجي لاهرة با باكر تصرفي شن الله بباك تصرف با نن يا باك تصرف كي يتذاكي أما إنما تقضي هذه الحياة الدنيا iyakarka kana hukunci ne hadhihi alhayatad dunya wannan rayuwa ta duniya inna amanna bi rabbina haqiqan mu sun sake maimaita maganar da ke yi wa fir'auna daci wadda ke nuna cewa sun firje ba kuma ja ba ja da baya inna amanna bi rabbina mu ƙara lalata maka lalle mun imani da ubangijinmu li yaghfira lana khatayana domin Allah ya gafarta mana kurakuran mu zulban da muka aikata na shirka da kafirci da sauran miyagun ayyuka kafin wannan rana ai dama can ba masu imani bane dama can suna ɗaukar fir'auna Allah suna ɗaukar fir'auna ubangiji to wannan laifuka da suka yi da sauran laifuka da suka yi shine suka ce sun yi imani da Allah kuma suna neman ubangiji tabaraka wa ta'ala gafarta musu abin da suka aikata na kurakurai sannan kuma da ƙari wa ma akrahtana alaihi min sihr da kuma abin da ka tilasta mu akan shi na sihiri domin fir'auna sai da ya dauki mutum watan matasa arba'in ya kai su makarantar sihiri ya kai su waɗanda ake ji da sihiri ce ku karantar da su sihirin da ba wanda ya iya shi sihirin da ba wanda ya ina so su kware irin kware wadda ba kwararru kamar su aka karantar da su aka karantar da su aka karantar da su sihirin amma abin mamaki su ne gaba wajen amanna ga rabbil alamin amanna ga rabbil alamin mun imani da ubangiji talikai don haka suka ce ma aka na har abin da ka tilasta muka koya min sihiri ko muka aikata min sihiri da waɗanda suka karantar da waɗannan din da su da aka karantar din bisa ga cinanci suka yi da aka suka ce ma akrahtana alaihim min sihr wallahu khairun wa abqa wallahu khairun Allah tabaraka wa ta'ala shine mafifici sakamakon sa shine mafifici wasu suka ce ana kallon wannan magana in ai waiwayen baya abin da ya gabata wallahu khairun wa abqa ai a wata sura da suka zo sai da suka ce to shinkafa za a yi a inna lana la'ajaran in kunna na hannu galibi ko galibi ko in kunna na hannu galibi shin haka ne muna da lada in mun zamo mu ne masu rinjaye qala na'am wa innakum la min al-muqarrabin ai kuma magana wai a ba ku lada kaza ba dinari kaza ko kaza a ku cikin gwamnati za ku goma za a kuma cin wasu inji fir'auna to wannan magana ce suke ba da amsa suka ce wallahu khairul muwaffa in dai mu zamo cikin gwamnati mu ne makusanta wa inda kuma lamnal muqarrabi to wallahu khairul Allah ya ji mana wannan wa abqa kuma shine mafi wanzuwa sannan wasu suka ce a an hararo maganar ta ce ta wala ta'lamun ayyuna ashaddu azaban wa abqa ayyuna ashaddu azaban wa abqa wane ne yafi tsanani ni ko ubangijin Musa za ku san haka za ku gane kuran za ku san haka to shine suka ce wallahu khairu Allah shine mafifici wanda shi ke da sakamakon sa shine mafifici wa abqa kuma azabar sa ita ce mafi wanzuwa in yayi azaba ba mai irin azabar sa wala yuzibu azabahu ahad wala yufiqu wasaqahu ahad kaga wallahu khairun wa abqa suka ce wata kuma ma'ana wallahu khairun wa abqa Allah tabaraka wa ta'ala in aka bi shi shi ne ke da mafificin sakamako wa arqa wanda kuma ya saba mashi to zai haɗu da azaba madawwamiya wasassa wallahu khairun wa abqa wanda Muhammad ibn Karim al-Qurdi yace wannan shine ma'ana ta ta karshe din nan wanda Ibn Kathir yace zahiri fir'auna duk abin da ya yi kudurin ya aiwatar sai da ya aiwatar gare su sai da ya dage da ya yanka su ya rede su ya musu kaza musu kaza duk sai da ya musu kuma dukkan su kai shahada haka abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma yace don haka abdullahi ibn abbas yace Allah sarki Allah da iko yake yace sun waye gari suna masu sai mai sirri kafiri ne amma sun yammaci suna masu shahada sun waye gari suna masu sirri amma sun yi mace suna masu shahada wannan ya isa ka gano ikon Allah lamarin Allah sai dai sallama Allahu khairun wa abqa saboda haka insha Allah za mu tsaya nan kamar da muka ce za mu taba karatun tafsirin wanda kwana biyu ana cikin wata mas'ala wadda ita ma tana da muhimmanci kwarai da gaske domin abin da ya shafi tauhidi ne abu ne wanda yake da muhimmanci ba zai yiwu ba kamar yadda na ce maganar mu ce za mu koma kanta wannan muzakkira din nan da muke bi tiriyan tiriyan wanda shi nake ce wa raddi eh shi yake ce wa raddi ba sardin kawai mutane ba ka ce kaza ka ce kaza a a ai maganganun da muka kawo kwana biyu da aka yi can baya maganganu malamai ne aka kawo na tafsiri na hadisi da sauransu duka malaman da duniya ta yarda da su ta san su to sai a ɗauko maganganun hadisi ɗaya bayan ɗaya a ce ƙarya ce ba su ce ba ko bai inganta ba ko mu muka fahimci haka a duba ko ɗaya ita maganganun duka ba wanda aka raba sai dai kuma aka share wata sabuwar hanya daban to ita sabuwar hanya a shi ƙayoyi ne da da da da duwatsu da da kwazazzafai da da da sauransu da macizai da sauransu saboda abubuwa ne waɗanda aka sa waɗanda ba hujja ba kana maganar kafa hujja kan tauhidi da hadisin da addawa da'ai kartabai wajen guda hudu a cikin shi don Allah ya wannan za ta samu ai ba za ta samu ko kada ko kada to wannan shi yake cewa na ɗari to a taƙaicen taƙaitawa saboda lokaci za mu tafi akan alƙadi abu muhammad القاضي أبو محمد شيني محمد أبو محمد ابن أبي زيد الكيرواني mai risala kenan ko mai risala duk wanda a kasar ya san wato ibnu abi zaid al-kirawani al-qadi abu muhammad to wannan shi ma masu tafsiri sun yi kalan sa cewa yana cikin mutanen su domin yana da wani lafazi wanda ke da kaikai kuma yana da lafazin da ya musu daidai shine وهو فوق عرشه المجيد بذاته وهو فوق عرشه المجيد بذاته وفي كل مكان بعلمه irin suka kawo wannan to wannan magana kafin in shiga cikinta na farko dai alkali abu muhammad a iya ganewa wanda zai iya yin kuskure da iya daidai dan ba ba su yi bane imamu maliku ya ce kowa yana iya faɗa yayi daidai a karɓar masa ba daidai da amai masa illa sahibu hadal kabri ita sai mai wannan kabari sai na rasulullahi shi kai in ya faɗa ido rufe za a kama a aiwatar an gane ko ba gane ba e kada ka bi masu cewa ko annabi ba ido rufe suke ne shi ba wallahi ko annabi ba ido rufe suke ne shi ba mai da'awa ke faɗa haka annabi gidan rediyo ko annabi ba ido rufe suke ne shi ba haka nan suna da matata ko annabin ya faɗa sai sun tace mashi sai sun tace mashi shi kuma Allah ta'ala ya ce abi annabi ido rufe ka gane ko ka gane wa ma atakum rasulu wa ma nahakum anhu fantu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira to abu gujere ba shi muke magana kai ba wannan magana ta alqabi Abu Muhammad zai iya kuskure kuma zai iya daidai ɗaya kenan sannan na biyu malaman da suka yi magana akan alƙabi abu muhammad wannan magana ta bai zatihi suna nufin alƙabi abu muhammad ko kuma a'a wani alƙabi abu muhammad amma dai maganar bai zatihi din wannan bai zatihin da ya sa ma littafin shi alƙawul fasfo bai zatihi can kuma ga sabuwar aka ce hakikatan to duka waɗannan malamai ba su yarda da su ba kuma ga su za mu ji har daga malaman su sai da dole za ta yi ba ibn jawzi a cikin dabku shubahi tashbih ibn jawzi kuma wannan wannan bi zati lam ya'ti biha kitabun wa sunnah ma anzala Allah biha min sultan Allah bai saukar da wata hujja ko dalili na bi zatihi ba ko kuma watan hakikatan ba babu imamu maliku na cewa ba mu san kaifiya ba kai ka ce bi zati ko hakikatan dan Allah baka ce ba imamu maliku ku kun gane ba ka ce mai imam malik ku kun gane abin da imam malik ya ce bai gane ba ya fawwala ma Allah shi bai gane ba kaifiyar ghairu maqula ba a gane ba sai ku ji bi zatihi haqiqatan ko jalasa wastaqarra wa tamakkana to wannan yake cewa ko bai gane ba akwai wanda ya gane kamar shi ai shi ya riga ya gane ya riga ya gane su imam malik da ne ba su gane ba kuma suna nan kuma muna tare da su sai ma mali ku dinna muna tare da su alhamdulillah to abin da ibnu jawzi yace a cikin dabbu shubhi tashbih man qala istawa li zatihi faqad ajrahu majra al hissiyat da ka sa ka sa basirar ka ka natsu sosai ka fahimta duk wanda ka ji ya ce istawa bi zatihi in ji ibnu jawzi a cikin dabu shuwar tashbih faqad ajrahu majral hissiyat shi fa ya wuce su imamu maliku abin da yake son ya nuna maka istiwa'in da ka sani na sani ba wani boye ya mai da shi majalar hissiyat irin istiwa'i ne na hissi wanda jiki ke yi ta bi shi magana ta kare ko to wannan kaji abinda ibnu jawzi yake to duk wanda koyi wannan ai ya zan mushabbi ya zan mufassir wanda ya mai da Allah jiki wanda ya kamanta Allah da halitta to ga maganganun ne malamai in fara da rahabi ne al'ulu ka san ita wannan mufakkira ka to kam din da cikin kitabu al'ulu al'ulu na zahabi daga jakan baso ta gaba ɗaya to kuma kana da kiyashi ne shi to wannan watan zahabi a cikin tarjamar ibnu zakuni a siyaru alamin dubala siyaru alamin dubala abin da yake cewa qad zakarna anna lafzata bi zatihi la hajata ilaiha yace tuntuni mun faɗi wannan kalmar bi zatihi da ibnu zakuni ke faɗi ba bukata sai an faɗe ta bai dace ana faɗin ta saboda tana kawo rikici ga mutane kuma wa tarkuha awla da za a bar ta yafi in ji wa in ji zahabi zahabi kuma su duba inda ya kawo tuwo in ce magana to kaji zahar ya ce wa tarkuha aula to ni mi ne lafiya na ce a wata don Allah zahar ma ya ce don Allah ka batta kai in dai nashi ne ka batta wa tarkuha aula in ji zahari kuma ka je ba ka je ka diba a siyo wa alamin duba nan zaka ga ibn hajar al-asqalani daidai sharhin hadisin inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu aw inna rabbahu bainahu wa bainal qibla wannan hadisin dai mun gabatar da shi cewa ibn hajar da ya kawo hadisin annabi ya ce kada ka yadda kai kaki ka toba ga alƙibla domin ubangiji kana tsakaninka da alƙibla me ibn hajar ya ce wa fihi raddu ala man za'ama annahu ala al-arshi bi zatihi wannan hadisi kai tsaye yana raddi ga mai cewa Allah ala al-arshi bi zatihi yace raddi ne in jiwa in ji ibn hajar al-asqalani al-hafiz to sai zahabi ne za mu sake dawo kan maganar zahabi zahabi shi ma a cikin kitabul ulul bayan ya kawo maganar yahya ibn umara yahya ibn umara littafi kan ya sai ko ina ya tsaya littafin da ya ciro muzakkirar shi a ciki to littafin kai je ina tsari mi mi zahabi yace abinda zahabi yace bayan ya kawo maganar yahya ibn umara mi yahya ibn umara yace cewa yayi bal naqulu huwa bi zatihi al arshi wa ilmuhu muhitun bi kulli shay bi kulli shay yace mu muna nan garam ba gudu ba ja da baya huwa bi zatihi al arsh ubangiji na kan al arshi bi zatihi da zati shi ilmin sa kuma ya kewaye ko ina da ko ina bari ka ji abin da zahabi yace mishi qala zahabi zahabi yace qauluka bi zatihi min kisika wannan magana ta zati ba daga buhun sunna ka dauko ta ba daga buhun ka ka dauko can ta kama gurji amma ba da sunna ba in ji kuma ji zai haka nan ibn qasim watan a tarjama a al-hafiz abu qasim isma'il ibn muhammad at-tamimi har yau hawa yau da shi kuma in ka koma zahabin asiyaru alamin nubala ta je magana dukkan ma zahabi take zahabi كتاب العلوم ذهبي سير علام النبلاء واشكي سير علام النبلاء ترجمة الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد التميمي أنا بعد ترجمة دون كغانو domin ɗan'i yakan bambanta, to amma dai wannan juz'i na ishirin shafi na 86 abinda zahabi ce ƙultu sai da ce as-sawabu al-kafu an ila zalika ni dai gaskiya abin da a daidai mutum ya kame bakin shi gabarin da za ta yi ko hakikatan haka za ne shi as-sawabu al-kaffu an ilaki zalika yace mi islam ya atibihi nasr yace dan ba nasr da yazo da zati ko ni qur'ani ko sunna babu inda aka ce amma dai ar-rahman al-astawa ma bi zatihi istawa bi zatihi ko istaqarra bi zatihi ko al-arsh bi zatihi ma ja bihi nasr zahabi yace ba nassin ya zo da shi yace to ma dauka nassin ya zo da shi mu dauka wa rafarin na annal ma'ana sahihun yace mu dauka ma'anar ingantatta ce yace mu ɗauka ma'anar ingantatta ce ta inganta yace amma tare da haka falaisa lana an natabawwaha bi shay'in lam ya'zam bihi Allah bai bai yiwa gare mu mu yi mu yi mu buɗe baki mu faɗi abin da ba mu da izini daga Allah kaga mai faɗa bi zati fa in ji zahabi bai da izini daga Allah wannan ya dace a ce ya sake buɗe baki ya magana ya dace a ce ya sake buɗe baki ya magana mu faɗa masa zahabin da ya buɗe al'ulu na shi da ya buɗe mu zikiran tashi ga abin da yake faɗa a shi kuma kai kai ko ina a cikin kitabul ulul ya diba ya gani magana tana nan cewa bi zatihi kwata kwata lam ya'ti bi nasu nasu bai zo da ita ba kuma yace ko an ɗauka ma'anar sahihiya ce to duk da haka dai ce falaisa lana an natafawwa bi shay'in lam ya'zan bihi Allah bai yiwa gare mu mu buɗe baki mu faɗi abin da Allah bai faɗa ba saboda bi khawfan an yadkhula al-qalba shay'un min al-bid'a gudun kada wani abu na bid'a ya shiga zukata wani abu na bid'a ya shiga zukata to kuma da abin da aka yi gudu ba a tsere mishi ba to wani abu na bid'a da ya shiga zukatan waɗannan ke wannan rubuce-rubucen don haka yace Allahumma hafizna Allahumma hafiz alaina imanana Allahumma hafiz alaina imanana wannan magana wanda hadisi yake dauko Badruddin ibn Jama'a rahimahullah a cikin idahu dalil abin da yake cewa faman ja'ala al-istiwa'a fi haqqihi ta'ala ma yubham min sifatil muhdasina duk wanda ya dauki istiwa'i na Allah tabaraka wa ta'ala kamar irin yadda watan istiwa'i ne na sifofi ne na muhudasai ka ɗauke shi zama ko kuma dangangan ko kuma a'a wata tabbatuwa ce irin ta jiki har wannan sifatun muhudasi ne ko ya ce kuma yaya in baka gane ba badruddin jama'a sai ya ce wa qala ya ce istawa bi zatihi sai ya ce istawa bi zatihi aw qala istawa haqiqatan dole dan bid'a da dubi hada ruwa duk ya hada su a zancen badur dinu ne jama'a kaga a cikin littafin shi na qaul fas ya ce da zati wannan yan bayan ya ce kuma da hakikatan to duka badur dinu jama'a ya kawo su ya ce wanda ya ce istawa bi zatihi au istawa hakikatan fa adibu tada'a ya yi bid'a saboda ni bi hadhihi ziyada allati lam tasbut fi sunnati da wannan ziyada ƙarin da bai tabbata ba a sunna wala an ahdi min al-a'immati al-muqtada bihim kuma ba a cirato ba daga ɗayan shugabannin da suka isa a koyi da su idan irin wancan karkacen nashi ma dai muqtada bihim in ji badruddin jama'a yace lafazin bi zatihi ko istawa hakikatan bai zo ba wannan kaji abin da badruddin ibnu jama'a yace zahabi ya sake cewa hayyau wayo hawayo maganar zahabi zahabi a cikin kitabul ulum kuma maganan nan da kake yi ta ibnu abi zaid al-firawani ne zahabin ya faɗe ta a ciki ƙarin da yayi na watan jazabi yace ibnu abi zaid naqamu alaihi naqamu alaihi wallahi sai da suka tsani ibnu abi zaid malamai suka ki ibnu abi zaid suka ji ba su ji daɗin magana ibn abi zaid ba domin na kama ƙi da tsana to ana fassara shi da shi sai da malamai suka ƙi shi in ji wa in ji zahabi saboda mi ya ce fi ya ani ibn abi zaid da kirawa ne fi qawlihi bi zati a cikin magana da ya bi zati a risala sai da malamai suka ƙi saboda mi sai zahabi ce laitahu lam yaqulha ni dai gaskiya wallahi da bai faɗi ta ma duk da an huta amma dai matsala ta kawo matsala ta kawo to ga abin da ake cewa laitahu lam yaqulha bai kaga babu hujja a kanta in ji zahabi saboda haka wannan magana ibnu abdul barri har wa yau a cikin kitabul istizkar abin da yake faɗa cewa wa qalat firqatun wata jama'a masu dangana kansu ila sunnati zuwa sunna sun ce innahu ta'ala yanzilu bi zatihi ibn abdulbarin din ba shi ma kafa biyu gare shi wata gidan salafu na kwarai wata gidan mujassima ibn abdulbarin din amma duk da haka ɗaya waje ɗaya ciki amma gashi na musulunci gashi na musu raddi abin da ya ce duk wanda ya ce yanzu da zatihi wa hadha qawlul mahjub yace magana ce da za a kaurace mawa saboda mi li'annahu ta'ala dhikru laysa bi mahallin laysa bi mahallin lil harakat domin Allah ba mahalli bane na motsi na motsi da kai da komo wala fihi shay'un min alamatil makhluqat Allah bai da wasu alamomi na ababen halitta shi mahalicci ne to in ka ce mishi kuma yanzu da zati karar ka mai da shi halitta ka mai da shi abin halitta ka mai da shi mahalli na haraka don haka ibnu abdul bar ya ce wa hadha qawlun mahjur zance ne wanda za a kaurace masa zance ne wanda za a kaurace masa ya sake maimaita wannan magana a cikin wannan a cikin istiskar ya faɗe ta nan kuma a cikin at-tamhid ya sake faɗa saboda haka ba sai mun mai abin da ya faɗa a cikin at-tamhid ba zahabi daga ƙarshe watan asiyaru a alamin nubala ya faɗi wannan magana ta ibnu abi zaid al-kirawa ne cewa da bai faɗe ta ba kwata kwata to saboda ina ganin lokaci ya yi kusa to insha Allah zan tsaya a nan shi ibnu abi zaid abinda malamai suka ce waɗanda suka yi masa adalci sun ce darsi aka yi mashi wannan magana bai faɗi ta kwata-kwata makiya addini ne na ciki suka cusa kuma shi darsi cikin musulunci cikin ilimin addinin musulunci sananne ne kowa sun eh ibn hajar al-haytami al-makki ya faɗa a cikin watan al-fatawa al-hadisiyya ya ce an yi darsi a cikin littattafan addini da yawa daga ciki akwai guniya tasiri da abdulkadir jeri ka dasa Allah ruhu an zuba mata maganganun tafsiri cikin wanda tasiri da abdulkadir ya barra gaba yin wannan sannan kuma suka ce ash'ari ne tsinta ibnu abi dawud kirani ash'ari ne tsinta don ka babu abin da ya hada shi da maganar tafsiri don ka babu shi babu kuma wanda suka yi sharhin risala sun tabbatar da haka in ji al-sheikh muhammad zahid al-kautsari a cikin ta'alikin da yayi na tabyinu kadhib al-muftari fi ma nusiba ila al-imam Abi al-Hasan al-Ash'ari ya tabbatar da haka ƙarya ce aka yi wa Ibn Abi Zayd duk da lokaci yayi gobe in mun zo insha Allah za mu dora akwai maganganu kai Ibn Abi Zayd din Sheikh Kirwani Allah ya bar mu wafa akwai sabani ko su
alhamdulillah muna da sakonni na neman addu'a kan bukatoci daban-daban waɗanda suka aiko sadakoki a ƙur'anai da biro da kuma kuɗi cewa ma da ya musu addu'a ga bukatocin su daban-daban Allah ya biya musu har ma da wani ɗalibi da ya ce zai jarabawa kuma idan aka ci jarabawa za a ɗauki nauyin wanda ya ci jarabawa yana so ma da ya mishi addu'a ya ci wannan jarabawa domin a ɗauki nauyin shi sai kuma kira da aka nemi malami ga al'ummar musulmi da su shiga aikin kaki daban-daban kamar immigration army tourism da abin da ya kama da haka domin musulmi su samu wakilci a wayannan bangarorin sannan akwai wata takarda da wani ma'aikacin mass education ya rubutu cewa ma da ya taimaka ya kira ga gwamnati suna biyan albashi na wata ɗaya a taimaka a biya su sai kuma kwamitin makabarta na abarma wanda yake ofishin hakimin abarma ya ce shugaban kwamitin makabarta abarma majalowar balari ta yashi sunan gusau yana sanar da al'ummar musulmi cewa mai mataba sarkin katsinan gusau a nasu zahar bello ya kafa kwamiti da zai kula da faɗaɗawa tare da inganta makabarta abarma kuma tuni kwamitin ya ci gaba da gudanar da ayyukan shi da haka ake tunatarwa ga yawan musulmi maza da mata da su sanya jarinsu a cikin wannan kwamiti kuma malam ya ƙara kira ga 'yan uwa musulmi domin muhimmancin wannan aikin ana iya ba da kuɗi kayan aiki da kuma duk abin da ya sauwaka ta hannun wannan lambobin sifili takwas sifili uku tara bakwai ɗaya tara sifili takwas shida ko sifili takwas sifili takwas biyar shida shida ɗaya takwas bakwai tara ko sifili takwas sifili uku shida hudu ɗaya tara sifili takwas uku wannan su ne sakonni na kiraye-kiraye da kuma nema alhamdulillah alhamdulillah muna fatan masu neman addu'o'i bangiji Allah biya bukatun su akan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah biya bukatun su alkhairi Allah biya bukatun su alkhairi mai maganin jarrabawa Allah ba shi nasara Allah ba shi nasara Allah ya tsaya mashi Allah ya rubuta shi cikin masu najahi Allah ya tsaya mashi Allah ya taimake shi Allah ba shi nasara farma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a gabar da wannan tafsir kuma a aiko da sako daga nema biredi na buhun biredi guda daya sadaka shi ma ya kamata a yi shi a tunaki na kyau ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya karba masa da alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda suka aiko da sadakoki Allah ya biya musu bukatun su Allah ya karba musu alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama sannan kuma abin da ya shafi neman a ba da haɗin kai da goyon baya akan abin da ya shafi kula da makabartu din nan yana da kyau a ba da haɗin kai a cikin kula saboda kowa makomarsa ce kowa makomarsa ce inda suka tafi mu ma za mu tafi can kuma wannan yana nuna cewa mun yi imani da Allah cewa za mu haɗu da shi in muna runguma irin wannan ayyuka Allah ya karɓa mana da farma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama insha Allah gobe in mun dawo za mu ci gaba da waɗannan bayanona ba za mu tare su ba ko kaɗan ba za mu bar waɗannan bayanona ba ko kaɗan duk wanda ya rubuto wauta da jahilci kuma yana nufin shi kenan ya dora kuma akan haka sannan kuma a ce wani bangare na gwamnati na dafa masa baya da dukkan taimakon da yake bukata ba zai yarda da ba ko kaɗan tabbas wani bangare ne na gwamnati suke dafa musu baya ta kowane hali sai sun yaki al'umma sun kafa wannan mugunyar aƙida kuma da izinin Allah ba za su yi nasara ba da su ɗin da ke aikin da waɗanda suka mara musu baya suka tsaya musu ba za su yi nasara ba insha Allah duk kuɗin da za su batar su kashe fa sayuki kunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين